وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiyarmu da Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tattara mu a wannan majalisi mai albarka karkashin darsi na wannan babbar ta na bulatun fiƙi yau rana ta litinin 26 da wata na shawwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya rida 13 da watan hudu shekara ta 2026 يقول المسلم رحمه الله تعالى ومن شك في الطلاق wanda ya saku wai ya saka matar shi ko bai sake ta yake shaku haji aji ba kare ba wai shaku yake ya saka matar shi ko bai saka ta ba nabi na walko kenan yawwa fa shaka hatta laka zawjata wa amla yake shaku wai na saka ta ko ba sake ta ba aw shakka fi adadi ko kuma yake shaku ya tabbata sake ta amma saki biyu ne ni yanzu ko ɗaya ne ko uku ne in gano ne shi ya shiga shakkun adadin sakin da ya mata bi an ta ya kana mai mujuri talak ya tabbata da ilalle akwai saki tsakaninsu amma shakkun da ke ɗaya ne ko biyu ne ko uku ne lakin shakka tsallaka zaujatahu talkatan wahida wa aksari fa'innahu ya bini alal yaƙi zai bina'i akan yaƙi ne kiran zai gini wannan abu akan yaƙi ne to yanzu idan muka ce za a yi bina'i akan yaƙi ne shi na farko ya ce yana shakku ya sake ta ko bai sake ta mai yaƙi ne eh mai yaƙi ne yawwa bai saka ta bai saka ta ba aka nan ne kiran duk wanda yake shakku in dai ɗaya ne kake tsammani na sake ta ko ban sake ta wato baka sake ta ba domin saki ba shi da shakku to shi yanzu mai shakku sai ce biyu ne ko ɗaya ya tabbata ya saki biyu ne ko ɗaya ne nau ne ɗaya ne shi ne tabbas wanda ya ce biyu ne ko uku ne ma biyu tana shi ba a shakku ya tabbata a biyu tabbas ne wanda yake shakku na uku to biyu ne to wani shi ne ka'ida ina rike ta ko inda daman babu sakin shakku ne yake ya saka shi ko bai saka ba to bai saka ba shikenan saboda saki ba a yin shi da shakku biyan ya hasiba min talaqi ma yajzimu bi wuqu'i da lissafa sakin da tabbasa da iyayi shi kenan yace uku ko bi ko biyu bi na iya da tabbas wanda bashir tabbas na uku wa yatrahu ma shakka fihi minhu duk abin da ya shakku ya yi watsi da shi li anna ma shakka bi wuqi lam yasbu domin abin da ya shakku akan abkuwarsa to bai tabbata ba wal asalu abin da ke asali adamu wurishin shi kenan sai mai aiki da asali wala yuta sabba za a lisa shi na'am
aw shakka fi rutai in shakka masalan kan al da abin saujatahu min um min ummihi amla أو شك في قلبه لأن كان من وجود الرضاعة لكن شك هل بلغ أرض الرضاعة ذات القدر الذي يحرم لوجوده عليه مثلا قبله بناء على اليقين بأن يحسب من الرضاعة ما هو جازم بوجوده ويدرى ما شك فيه منه
sai ma da ce au shakka fin rada'i ko mutum ya shakku wajen shayar da nono gane ku bi an shakka masalan ala hal rad'at zaujatahu min ummihi amla mutum ne ya shakku shin uwarsa wanda ta aihe shi ko kuma uwarsa wanda ta ba shi nono ya yi shakku an yaba ta ba abin mata ta nono kwa in ta ba ta nono ai ba haramun shi ba za a wani ta to sai ya yi shakku ita ba shi nono ko ba ta ba shi nono ba to saboda haka wannan na farko irin wacce masala cewa yanzu wannan shi asalin bada wanne na gaba kuma au shakka fi adadihi ko shakka adadin shayarwar nonon da ta bada bi an ta yakana min wujudin raza ya san da tabbas ta bata nono amma lakin shakka hal balaga adadin raka'atil alqadaru alladhi yuharrimu zawjatahu alayhi masalan am la yayi shakku shin ta bata nono shayarwa biyar wanda shine zance mafi rinjaye idan mace ta wa yaro jiyar zama ɗanta duk da cewa su malikiya kare suka ce in dai mace ta ba yaro karami nono wanda yi sama da shekara biyu ba abin da ya baya ta ba shi nono ya kama da kanshi ya sha ya sha har da kanshi ya hudda to kawai suka ce ya haramta to amma zan ce mafi yin jari saboda wancan hadisi shayarwa biyar shine a ƙarshen al'amari a ba yaro nono ya sha ya saka inda ya sau biyar ta zama uwashi to sai ya shaku batan da ta yi uku ne ko biyu ne hudu ne ko biyar ne ko gane ko to za mu kuma bana alal yaƙini sai bina'i akan yaƙini wannan wasu alal da kuka wancan ta baya kenan yanzu shi wancan na farko me yaƙini bai sha ba mumtaz haka ki malaka bai bata ba bata ba shi ba kenan shi na farko shakku yayi ta ba ta nono ba ta ba mata ta nono ko bata ba ta nono ba to bata ba ta ba to shi ko wannan ya ce uku ne ko biyu ne nawa ne biyu yawwa biyu ne yawwa nan ya ce hudu ne ko biyar hudu shidda ne ko biyar a inda ta kai biyar shi kenan ta harau to shi kenan ya yi bina akan yaƙini biyan ya hasi ba minar rada'i ma huwa jazin bi wujudi ya lissafa shayarwar da ya tabbata da an same ta wa ya tsaro ba shakka fi minhu abinda mutum ya shakku ya jiwa da shi shi ke nan wanga an kane ke nan jima sabaka fil mas'alatil madiya saboda abin da ya gabata a mas'alar da muka kare yanzu yanzu kaga wani mas'ala a fili take ganin shakku bai aiki a irin wa'annan gurin sai ya kini shi yasa a guri diya a musulunci shakku bai aiki yanzu misali da muka yi sallar la'asar kinnan ba da alwala muka yi ta ba yanzu an tafi za a yi magariba sai kawar shakku shin ni wannan alwala ta ba na yi hutsari ko bai hutsari ba ko kai shakku wani abu na kada alwala to me me saboda haka alwala ka tana nan tunda alu yawwa alwalar ka yaki ne shi shi ko wancan abu shakku ne shi ko yaki ne abin da ke tura shi sai ne sai yaki ne dan uwan shi yanzu tabbas kana da alwala an kare yawwa to bismillah malamin yi wasu biyu sai ta gaba وإن قال لنسائه إذا إذا كنا قوم
ذكاء.
ويروي واحدة بأي- بأي- بأينها بأينها كرجت بالقرعة لأن حق بقاء بقائي مع الزوجين لواحدة منهن غير مؤيدة نعم. فو- فوجب فوجب تعيينه بالقرعة نعم كالح- كالحربة kalhurriya كالحرية fil abid في الأمين إذا أعتقهم في مرض في مرض موته ولم يخرج جميعهم من من الثلث.
to yayi ku ji wani masala ita ma da kyau wa in qala li nisaihi idan mutum iya da mata ba ɗaya ba kenan mu ɗauka biyu ko uku ko hudu ba mace ɗaya ba dai ba a matsayin jami mace ɗaya a nan sai mutum iya da mata sai ce idan kunna tsalikun kawai da yace kai na saki ɗaya a cikin ku to ba aka saka ba aka saka yanzu ya ce ɗaya ɗaya ne ta saku to ya za a yi walam yanni wahidatan bi ainiya kuma bai niyya ba wa- da ya ce kawai shi dai ya saki da amma bai niyya wancan ba to ya za a yi kharajat bil qur'a qur'a za a yi kawai a zuwa rubuta arme arme arme saki arme uku saki da irin na yan kokowa sai a zuba a hula a ce kowa ta wuce dauka da ta dauko arme a ce ya jirgin shiga ɗakin ki arme shiga ɗakin ki saki ita wace ba ta ɗauko ba ce shi wuce kawai sau da ta huta a an kare ai li'an eh yau da kai zance sai ka ce na mai da ci kuma ai halitta eh ba ai halitta ko ba bai a da za sha kuri ba li'an na haƙƙal baka a ma'azauji liwahirati min hunna gairu mu'ayyana domin haƙƙin zama tare da miji ga ɗaya daga cikinsu wanda ba ayyana ba fawaje ba ta ayyunuhu bil ƙura ya ce to sai zama dole ayyana shi da ƙuri'a ya ce kalhuriya fil abidi iza ta kahun fi maradi mautihi walam ya karu jami'uhu min sulus kamar mutum ne ba shi da lahiya sai iya da bayi kawo mutum goma sai ce ngane ko na yanta ku eh sun yanto ba su yanto ba ba su yanto ba sulisi za a diba in suna cikin sulisi in dukiyar da ya bari sulisi zai hudda su da aka diba sai aka ce to da aka diba dukiyar shi wanda za su iya huta a sulisi mutum uku ranne ngane ko mutum uku za su huta sauran bakwai ba za su huta ba ya za a yi ƙuri'a za a yi sai a yi bauta bakwai yanci uku sai a zuba ce kowa zo ɗauka bauta ko mujira bauta yanci ya ka haka za a sai an hudu wannan mutum uku shirzu sai yin su an gane da su sauran waɗanda shi yasa musulunci ya yarda da ƙuri'a akan dukkan abu inda ba an yi ni domin wani manufa marasiyar kuma ƙuri'a tana da amfani a gurare diya shi yasa manzo Allah sallallahu ko bulaguro zai da matan shi ƙuri'a ake wanda sunan ta hutu a ta ita saboda ita ƙuri'a aka yi ta hankali ya kwance baka ce an yi an yi sare kuma ha in za a yi ƙuri'a mutane dole kai gaskiya yanzu misali kamar za a raba gado sai za a yi ba narkin gidaje in muka san wannan za a musu wakin suna ƙuri'a za a yi me za ka yi ba zan da gaskiya na gaskiya tare baka sani ba ko ya faɗo kanka ko ba zai faɗo ba in gane ku saboda haka kuma aka yi dole ta abin shi yasa wani lokaci bana manta shekara ɗaya da wani abu da ta wuce sai aka yi mutuwa da aka zo za a yi rabon gado mata biyu gare shi wanda suke gida amma akwai wata ita tana da ɗiyanta amma bata gida to sai su ‘yan wasu ka bada shawara suka ce to yanzu wannan gida babban gida tunda gida ne babba a raba muku shi biyu kowace tunda kuna cikin gida ta zama tana gida a cikin gadon maimakon a raba shi haɗo kote ɗaya tun da babban gida ne ya iya rabu a raba muku shi kenan ku ya zamanto kowa samu rabi da cin sauran gidaje kuma a yi ƙuri'a su waɗancan ma wanda su wasu bata gida suka ce sun amince saboda in an yi hakan kenan kowace za ta zamanto tana gida kawai sai babbar ta ce ta bata yarda ba ta yarda ba kawai ita wata yar kace to in muke raba sai da ai ƙuri'a fa in za a yi kuma ba zar za a yi duwan ne wado kan shi kenan mata yar raba a yi haka da to shi kenan kowa ya yarda duka kowa ta ce ita wata yarda kin yarda ita ma babban a yi ƙuri'a idan ya yi ƙuri'a zai wado kanta ana yin ƙuri'a ita ta fara ɗauka kuma ita ɗauko ba shi ƙaramar tana ɗauko ta ɗauko shi gidan gaba ɗaya ta haka ko kuma daga wahayar da mace aka ce a kuma ƙarya yake eh ko ta ce a ita mace yarwa saboda haka kaga kenan dole a aiki shi sa ake aiki da ƙuri'a ita ƙuri'a an yi ta mutum ya ce ba an yi shi an yi san kai yanzu misali a zamanin namu na aka zo aka bada abu guda ɗaya tak to wa za a ba shi in wa za a ba ta za a yi san rai ko ba ka bane bai ya kamata sai a yi ƙuri'a yanzu ne lokaci ga sabon moto kawai na mutum mutum ne in wa haka ba wani ya yi daga in ka ce maka da shayi akwai wanda bashi da mutum ya ce a malam maliki ya kare ya ce wala a yi sa kai shi ma an rama daga can malam kani ba ce a kuna ka tsani ba kuma bai ya rama da malam gama shi ma yau ka gani to amma aka yi koriya kowa sai haƙura wanda Allah ya kaddara rabon shi ne sai a yi shi yasa ƙuri'a tana kwantar da hankali akan abubuwa diya shekarar da aka yi daura ta David Lewis ta gidan Malam Ibn Jibril na Riyadh abinda ake so a ɗauka mutum 500 suke daurar wannan kowace shekara wannan mutum 500 idan kuka zo daga ku shike na arihi to in tun da ɗakinan da ake da kwai na mutum 500 ne tsarin abinci da aka yi na mutum 500 ne amma ɓangaren littattafai da ɗan wani abu da ake bada na kuɗaɗen in an ƙare shi wannan ko mutum dubu suka yi akwai amma gidajen da ake da su aka yi reservation kinsu aka yi komi na mutum 500 da aka zo mu mu yi wani ya za mu je dauran na a wannan shekara sai daga ariyar ake yin ta sai daga baya muka turo sunayenmu yanzu da aka zo sai ga mutum 600 da ɗan wani abu ina ga ba 630 daidai da aka zo suka ce to yanzu wa'in nan na farko daga na farko zuwa 600 dai kowa samu nashi yanzu aka ba da dama su wanda suke kowa yake na aka ba su gidajen da abin nan to sai aka samu 'yan mutane 'yan kaɗan wanda suka a fusa musu zo ba sai aka ce to dama ana ba da kwana uku ne ko biyu ne duk wanda bai zo ba shi kenan yanzu kuma za a sa wani aka mace sunan shi yanzu da aka yi sai aka yi mutum talatin musu zo ba kenan yanzu ana da gurin mutum na talatin shi ko mutum na rage ɗari da talatin ɗari da talatin yanzu ya za a yi sai da ta ƙuri'a za a yi sai aka rubuta ƙuri'a ɗari da talatin to shi ne aka fara da ana ɗaukowa ana ɗaukowa ana ɗaukowa sai da mun talatin suka sa to Allah da ya taimaka da sun sama talatin kinan su akai tsaye akai su duk mu a cikin talatin kinan muka ƙetare ƙuri'a muka ɗauko shi tuna uwa ba sunan ma ciki yanzu kuma shi kenan su wayan nan da ba samu mutum ɗari shi to ku kuma yanzu ku zo ku yi karatu za ba ku littattafai duk wani abu da kuke bukata amma da kaɗai abinci ne babu kuma babu wannan gida. aka yi karatu na nan nan sai wani a cikin su sai rubuta takarda akwai wani malami ana ce Ibrahim Lugais shi ya yi darasi nan nan na magarba sai rubuta takarda ya bashi ce malam ya shi mu muna cikin wanda za su yi mun zo cikin daura amma babu sunan mu saboda mun yawa mu mun kai mutum ɗari yanzu ga mu kuma ban mu da sakan yanzu ga shi a bakin masallaci kuma a bakin masallaci ya kwana a bakin masallaci muke kwana kuma abinci ma mun je mun siya to su irin wannan kasashe da ke kasashe da masu arziki ko malamai suna da manya manya masu kuɗi tare su da ya gaya wani mai kuɗi sai an kare ya ce a diba duk wata otal da take kusan da aka kawo sai ka su yi kowa a kawo musu manyan otal duk da wannan da wasu kusan nan gudu a kama musu ya ce to a samu kuma restaurant ta kirki wanda za ta musu abinci yau abincin su ya lallaka na abin masu kare sai gashi muna zuwa ziyarar zuwa kallon abin abin ya lallaka na abin eh kawai kenan kuma su ma suka samu yana kuma zan zama kawai bambancin su eh sun taso kamar sai sun tafiya ta minti biyar zuwa gurin kai kuma da ka huto daga sakar kawai shiga za ka yi gurin karatu shi ne bambancin amma sun yi ka abinci sun yi ka gida to haka nan ne kenan kaga koriya yanzu wani ya ce an yi sare shi sa an duk abin da aka koriya zai an zauna lafiya to kaga yanzu anan bayan nan guda goma ne kuma uku ne za su wuta yanzu wani za a hudda in aka ce wani a ce a yi sare ko da ya cancanci shi ya kamata amma ya ce a yi sare amma aka yi koriya shi kenan ya huta to mu je na gaba
أو يدها طلقت كلها لأن الطلاق لا يتطلب بعض لا يتطلب بعض فإذا وجد في جزئه من من الإنسان سرى إليه كله.
فأي وإن طلق جزءا من امرأته مشاء idan mutum ya diba wani bangare a matar shi kawai ya saka misali ku gane ku ka rubu iya ya ce a kasa ki gida hudu na saki kashi ɗaya a raba ki gida hudu na saki kashi ɗaya eh mutanen duk abin da kake tsammani kai kai wani yi shi eh awon sufi ha ko ce a raba ki tsaka na saki rabi to au mu'ayyanan wannan musha'an bai hudu ba gurin shi ne ma'anar musha'an kenan bai kawai cayi rabi ko kar ko ɗaya ko turwa kar a raba ki uku ɗaya na saki ɗaya gane ko ko kuma na saki biyu a cikin uku to shi kenan ko kuma ya ayyana ya ce na yanta wannan ya tsatta ki ɗaya a wannan kai na saki ya tsarki ɗaya ya tsarki babbar ya tsarki au yadda ko na saki hannunki na dama ko na hagu gane ko to shi gore kuma na saki kawarki to yanzu a ya za a nan ya ce tsullika kulluwa an sake ta gaba da saboda mai gaba duk gabar da mata rabuwa da jikin ɗan adam in dai abu a hudu da jikin ɗan adam to in ka taɓa ɗaya daga ciki ka saka ta gaba da amma inda a caye gashin ki da ya gashi ana hudu wata saku ba ko farcen ki kun gane ko ana yanki duk wanda ake yanki a hudu shi ba matsala to shi kenan amma wanda ba a yanke shi ai ba a yanke mutum ya tsaye ga an yanke mutum ya tsaye da ruwa rashin lafiya wannan kuma aiki da ita wani ana zaune lahiya za ka yanke kayan ka gashi wani warce so da ban matsala amma abin da bai tabuwa in ka ce na saki hannun ki da tasa ko yatsa ka saka ta saku gaba ɗaya ne ya ce an sake ta gaba ɗaya li annan talaka la ya taba domin saki bai ya rabi da rabi shi yasa in kana da ba ka ce na saki rabinka gaba ɗaya ka sake shi faiza wujina fi juz'in min al-insan idan aka samu saki a wani bangare na dan adam sara ilaihi kullu wani abu zai yana so gaba daya ya taba sauran jikin gaba daya kiran ta saku gaba daya to wannan idan mutum yayi haka ne to mu je malam gaba
إلا الزفرة أو السن والشعر والرئي والدمع والدمع والدم نعم.
ونحو- ونحوه كالحديد فإذا فإنه إذا وقع طلاق على واحد من هذه الأشياء لا تدلق لا تدلق زوجته لا تدلق زوجته لأن كل واحد من هذه الأشياء ينفصل عنها في حال السلامة نعم. ويدل عن عدم عادة ويأتي غيره فلم يطلب بشيء منها كال- آه، كالحمل
Hmm, to yayi sai ke cewa illar zufur illar zufura kenan sai dai in warce ne in ka ce na saki warcen ki to wata saku ba domin warce yanke shi ake a zauna lahi Hmm. wasin ko haƙori so shi ma ana hudda shi ba wai dogon dama iya hutawa da kanshi ko mutum ya zauna lahiya wa sha'ar ko gashi warik ko miyo kace na saki miyo kinki waddan ko hawayenta kace na saki hawayenki eh abun abun ga wannan wala da muka wuce wannan kal halif kamar misali idan mai tana shayan da da nono ba nono na jikinta ba abin da yake hutawa ai zuwa ke ya tayi wani ya zo kan bace shi nono da yake zuba ba kamar nono da yake hutawa da jikinta yace ya sake shi فإنه إذا أوقع الطلاق على واحد من هذه الأشياء إذا متم يا أبوك سكي أدير يتكلم إن أبو بوا yace to wannan irin wannan la tutlaq ba sakin ta ko kuma la tutlaq ba ta saku ba kenan wa'annan suna zawwa wani yana suna taya wani yazo ba matsala eh zauja yake cewa li anna kullu wahid min hadhihi al-ashya' domin duka wani abu daga cikin wani abubuwan yanfasilu ana fi halin salama lahiya kalau ma iya iya huta ya barka shi yasa aka sa hakuri ma a cikin tunda hakuri ma lahiya lauya huta wa yazil an adami ya gushe ya bar dan adam adatan al'ada wa ya ci gairu wani ma ya zo kamacin shi dalilin haka balam tutula ba sake ta ko kuma tutula ba ta sauko ba bi shay'in mina kal hamli wannan malamin ya saka ta ciki mai tana ciki ta- ciki a jikinta ka ce na saki wannan cikin ɗan da yake cikin ki wannan cikin na sake shi kenan ba ne wannan a cikin da yake jikinta tun da matar ciki hudu haka ai cikin ta kenan ke ne to wannan ta saku amma tana da tsohon ciki ce wannan tsohon cikin na sake shi to ai huta zai da ko to bata saku ba amma inda cikin ta ne yake ni wannan wala ta saku tun da ciki ba eh, eh, ba a iya rabuwa da shi amma ɗan da yake ciki zai hutu kenan wannan shi ma anan ta saku na'am
وإن قال أنت ثالث نصف فدليلة أو طلقها أقل من هذا نعم كالربي تطلقت نعم طلقت طلقت واحدة طلقت واحدة لأن طلقته لا ت- لا طبقة وهذا مجرم عليه بين أهل الجنة بين عامة أهل الجنة yawwa to yayi sai ma da ce wa in kala anti taliqun nisfa ta taliqa yace ke sakekki ya ce rabin saki amma ba saki guda ba namiji rabin saki ta saku au nisfa ta taliqa au talaka aqalla min haza ko ce saki ne kasa da rabi misali yace a raba saki hudu na miki daya yana sauran uku Eh, ko a biyar na miki ɗaya ko a goma a raba saki goma na ɗau ɗaya na miki tara ban saka ki ba to ta saku yake cewa ulliqat wahida an sake ta ɗaya ko kuma tallaka ta saku saki ɗaya li anna talaka la tataba'a domin saki bayya kashi kashi in kai ko ɗaya ne a cikin ɗari ta saku wa hadha mujmu'un alayhi bayna ammati ahli wannan malamai duka sun yi ijma'i akan cewa duk mutumin da yawa mata shi irin wannan saki yace a saki eh, kashi kaza a saki na dau ɗaya na miki to gaba ɗaya sauran mata su ko na saka rabu yake to da haka ta sauki shi yasa saki yana da hadari a yau mabiya abubuwa da ya zaga ana kasancewa duk irin wayannan abubuwan da kuke kawo ba a yi a A'a, iya ce sosai ana maka tambaya, yau malam wata mas'ala na aka maka ta saki sai ka yi kun yi mamaki, yadda ake abu. Yadda mutum zai zo ya abu kuma abin ya damu kowa, a yi ta rikici. Kullum abin da ake kira ne. Babu yanzu abin da ya yi yawa kamar irin matsala ta ta saki. Kana kamar mutane eh, abin da ya kamata namiji, kana namiji, ka yi kai nazari wajen abin da ka kai matsayin ka namiji ne ba wai bukata ba ake gurin ka yawan duk an an taba ka ga na saka a matsayin ka namiji kawai ka tsaya matsayin ka in an maka abu kawai ka daure in har ka gaba ka iya ba abu ya kai inda ya kai kawai in kai saki ba yi ana yawan zuwa ana ana ai sakin nabi ne ko na uku ko kai saki dai ko an kare to matsalar da ake samu da dan guntun kuskure haka kawai ka ce na yi saki har yau gobe dan wani abin zama na yi saki yanzu dan wanda ya samu kuma yanzu an yi kuma a fara ciku ciku kuma a ce ai ba ba ci ga saka ko ka zo ka hudu wata kalma wanda aka zo gurin malamai kalmar ya ta yi muni a ce wannan kalma ko kana da niyya ko baka niyya sake ci ce a ni wala ba biyu ne a ce amma ala ko sake ci to kaga kenan mutum kada ya garaje kawai in mutum zai yi kawai in za ka yi kawai abu ya zama dole saki ba shar ba laifi bane a musulunci in abu ya zama dole to sai a yi saki amma an bai zama dole ba kawai haƙuri yake in ya ka abu ya gagara to saboda haka sai a yi haka nan ko su da kansu mata ba kowane abu ne za ki nemi saki akwai abubuwan da haƙuri ake yi a rika neman hanyar da za a bi a gyara to su so ya ga mace kawai dan abin da bai kai ka kawai ta nemi saki shi ko wani namijin zahiri da ta nema ya ga shi ayin mai saka ta ya kasa kuma a yi kuma abin ya dame su tun ita mace a gurin za ta ce ka sake ta ko ka sake ta a gurin kuma ta ce ta tsaya ko kuma a gurin ta ce mai dani eh mana to kaga yanzu in aka yi haka kuma kaga ha ina wata sabuwar matsala shi kuma da ka ce ka saka an sa lissafi kuma ka bela ta yi logo ma hakan za ka yi shi yasa yake da eh, eh, muni musamman ma wani lokaci ga mutum in ya zahi gaba ɗaya matan yake gama masa saki duka zai gama su da an yi abu bai riba a in aka yi laifi a gida ba wai gaba ɗaya ke saki ba a bincika kake matsayin ka na namiji ka tabbata ga mai laifi kuma ba gami ɗaya ba shi ma dama an yi irin wannan sai ka bada abartisma to irin wannan kan sake samuwa saboda haka in haka tana samuwa do- dole mataki za a ɗauka ka ka tsoratar to mutum ya yi irin wani ya yi an yi ta yi yanzu a irin wata ya aka bincika ka tabbata shi kaga kenan yanzu in an zo an saka gaba ɗaya to sai ga mutane wani lokacin suka ɗau zahi gaba ɗaya suke saka to wanda ka tayi gaba ɗaya suke kuma a ilo kuma daga baya a koma ana zuwa ana zauna shi yasa kar a yi kar a yi shi ya fi alheri in ya zama dole kuma aka yi to kawai shi kenan a yi hakuri. a ba ya yanki ba ai ko ba ko an yanki ko ba yanki wata ran ai dole a yanki shi eh shikenan kawai shi babu shi wannan eh tunda dama abin da yake huta wannan babu damuwa ko da bai huta ba da jikin sa babu wani matsala ne in dama abin da dama ai an san yana hutun shi abin da bai rabuwa da dan adam to shine wannan kawai aka yi shi to saki ya ya tabbata nan to bismillah malam di wannan tafi mun zo ba ne eh a ba ku zo ne to gashi a bar shi ɗan ɗaukan to shi ke ka bar biyu to shi ke na yi shi ba matsala ko a bar shi ke ba matsala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته